أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا منها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala mai girma da daukaka mai ikon dukkan komi wanda da kaddarawa shi da ikon shi kama a wannan marici na Laraba wanda ya daidai da 24 ga watan Zulhijja Hijriya 1447 wanda ya daidai da kuma 10 ga watan Juwan ku ko Juwe Juwan Juwan to shi kenan miladiya 2006 don ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma bayan hutu na sallah da mun kai to idan ba manta ba za mu sake maimaita aya ta gomiyatar da ɗaya laisa ala ko a faɗi wala alal marda ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعلى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نسحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيد من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون حتى الآن ما زلنا في بيان صفات المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة التبوك kina har yanzu ba mu gushe ba muna bayani akan siffofin munafikai wanda suka yi izuwa yakin tabuka to nan wurin Allah subhanahu ta'ala yana kore waɗanda ba su da laifi don ba su ta yaƙi ba daga cikin mara lafiya ko tsofi ko yare kankana ko mata Allah ce laisa ala du'afa wala ala marda babu laihi akan masu rauni ad-du'afa jam'u da'if jam'i ne na da'if idan an ce du'afa masu rauni da yawa da'if kan mai rauni dai wala ala marda haka babu laihi akan mara lafiya al marda jam'u marid marda da yawa marar lafiya mari da kawo marar lafiya ɗai to babu lahi gare su idan ba su yi ba idan ba su kai yaƙi ba haka wala alallazi na laye da duna mayan fi ƙona haka babu lahi a kan waɗanda ba su samu abin da za su ciyarwa ba mai ma'ana za su je yaƙi na tabuka saboda mi iza na sahu harajun ai wani ƙunci ko wani lahi idza nasahu lillahi wa rasulihi idan sun tsarkake niyyarsu sun tsarkake niyyarsu ga Allah wa rasulihi da manzon shi Allah ce ma alal muhsinin min sabi ai babu wata hanya ta kamawa da laihi akan masu kyautata aiki dan Allah wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai haka wala alal ladina idza ma atawka babu laihi akan waɗanda idan su zo maka kai manzon Allah litahmilahum domin ka dauke su ka ta yakin tabuka da su kulta sai ka ce ai la ajidu ma ahmilukum alaihi ni ba ni da abin da zan dauke ku saboda ya tabuka wuri ne mai tazara wuri ne mai nisa suka zo suna cewa manzo Allah ya tai da su sai ya ce ni ba ni da abin da zan dauke ku tawallau Allah ce su suka jiwe baya wa a'ayunuhum idanuwan su tafidu min ad-dam'i suna zubar da hawaye kaga masu idan Allah kenan wannan sun tsarkake har a cikin zuciya haka suke dan Allah su suna kuka suna bakin ciki dammi hazanan suna bakin ciki Allah ya ji duma yau fiku saboda ba su samu abin da za su ciyarwa ba su ta yaƙi ta buka Allah ce inda masabilu hanya kaɗai ta kamawa da laihi alallabina ya ta'adiru na tana akan waɗanda suke neman izinin Allah ce wahum aghaniya alhali mawadata ne masu kuɗi suna da ikon su je su bar guzuri a gida har ma su biya ma wani yaje ko su ɗauki laifin wani yaje amma ina sun kwammace ma zama gida sun kwammace ma su zamana gida tare da mata da yare kankan shi ne raddu bi an ya kunu ma'al khawalif Allah ce sun yarda su zamana tare da mazamna gida mata da yare kankana da tsofi wa taba Allahu ala qulubihim Allah ya sanya ruhi akan zukatansu fahim la ya'lamun alhali ba su sani ba ba su san fa'idar zuwa yaƙi ba ba su san fa'idar da ake samu ta zuwa jihadi tare da cewa suna da wadata masu kuɗi ne suna iya sayan abin hawa su je amma suka kwammace ma zaman gida suka yarda su zamna a gida su bar manzo Allah ya tai da sauran da sauran mummune shi ne Allah ke cewa inda hanya kadai ta kama da lahi take tana akan waɗannan wanda suke neman izinin alhali kuma su mawadata ne suna da ikon su je amma sai su nemi su zamna gida su zaɓi zamnawa a gida su ƙi zawa yakin tabo su ƙi ta jihadi alhali allah ce su mawadata ne ba sun za sun kasance sun yarda su zamna tare da mazamna gida mata da yare kankana da sofi shine allah ke cewa allah ya sanya ruhi akan zukatansu ba su fahimtar darajar yaƙi ko ƙiman yaƙi ko ƙiman hitawarin yaƙi a ta sai Allah ce
يعتذرون إليكم, إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يعلمون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون الله يعتذرون إليكم زاسلون كاو أزرون كريا زوا idza raja'atum ilaihim idan kun dawo gida zuwa gare su kun dawo daga yakin tabuka kenan munafikai sai su su rinka kawo uzurin ƙarya ai kaza abin da sama muje ba kaza ne kaza uzuri dai na ƙarya kul ka ce musu ya manzo Allah la ta'tadiru ba wani uzuri ba wani hamzari da za ku kawo tuntuni kadana ba kadana lan nu'mina lakum ba za mu gasganta ku ba me yasa ba za mu gasganta ku ba ai kadana ba anallahu min akhbarikum tuntun Allah ya ba mu labarin za ku zo ku ba da uzurin ƙarya tuntun Allah ya ba manzo Allah labari cewa idan ya dawo da yakin tabuka munafikai za su zo su kawo uzurin ƙarya to shine Allah ke cewa ba za mu gasganta ku ba kulka ce musu la ta'tadiru kar ku kawo wani hanzari ba wani hamzari da za ku kawo mana ba wani hamzari da za ku gaya mana ba za mu gasganta ku ba hakika tuntun Allah ba mu labarin wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu da sannu Allah zai ga aikin bi ma'ana ya bayyana da shi kuma manzon Allah zai ga aikin ku thumma turadduna ila alimil ghaib sannan za a mayar da ku zuwa ga masanan gaibi bi ma'ana abin da ya koyi wa shahadati da abin da ke bayyane fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malu sannan kuma za a ba ku labarin abin da ku kasance kuna aikatawa duk abin da kuka aikata Allah zai ba ku labarin shi Allah ta sai halifuna billahi lakum da sun za su rance muku da Allah suwa su munafika kenan kashi shi munafiki bai zan kuma ya ƙarya bai zan kuma ya rance akan ƙarya ba ruwan shi idan qalabtum ilaihim idan kuka dawo gida zuwa gare su sai su zo su yi tarance muku akan ƙarya ai abin da saba mu je ba kaza kaza kaza li tuqridu anhum wai dan ku kauda kai da gare su ku kyale su za su zo su kawo muku su yi tarance muku da Allah akan ƙarya wai dan ku kyale su ku kauda kai akan su Allah ce fa'aridu anhum ku kyale su ku kauda kai akan su Allah ce innahum rijis lalle su kazamta ne lalle su datti ne yadda an ka siffanta kafirar da cewa inda mal mushrikuna najisun إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فإن خفتم فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم Allah ce innamal mushrikuna najasun mushrikai najasa ne malam suka ce ma'anawiya idan an ce najasa ma'anawiya wadda ita ba a ganin ta ba ta ba ta ake ba to su ma munafiki sai an ce musu rijis kazamta ne datti ne dattin da ba a tabawa to ita datti datti wanda ake tabawa da hannu idan ka sa ruwa tana yana maganin shi ko bai maganin shi yana maganin shi to sai an ce me yasa munafukai an ka siffanta su da datti na ma'anawiya tunda ruwa bai iya wanke datti na ma'anawiya sai mi sai wutar jahannama kenan wutar jahannama ita ce za ta yi maganin dattinsu na ma'anawiya shi kadai ne maganinsu wa ma'awahun jahannama kaga da haka sai Allah ce makomin wutar jahannama tunda su datti ne kazamta ne menene maganin kazamta ma'anawiya wutar jahannama kenan Allah ce jaza'an bima kanu yaksibun wannan wasu sakamako ne saboda abin da suka aikatawa na kafirci Allah ce ya halifuna lakum suna rantsuwa da ku bi ma'ana suna rantsewa da Allah su rantse muku da Allah wali tardau anhum dan ku buje ku kauda kai da gare su Allah ce fa in tardau anhum idan hukun kauda kai kun kyale su to fa inna Allah a litardau anhum ko dan ku yarda da su kai litardau anhum dan ku yarda da su Allah ce fa'in tardau anuhun idan ka kun yarda da su to kusan da saniwa fa'in Allah la yarda anil ƙaumin fasiki shi wa Allah ba yarda akan mutane wanda suke fasikai alkhariji na anita'a masu hita daga yi Allah da idan ma sun gaya muku magana ta zahiri ko yarda da su to Allah ya san baɗininsu Allah ya san abin da suka kumshe na kafirci saboda shi Allah ba yarda akan mutane fasikai kafirai kenan wannan kenan aya ta gaba sai Allah ce al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasulih wallahu alimun hakim wa min al-a'rabi man yattakhidhu ma ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم Allah al-a'rab ashaddu kufran wa nifaqa al-a'rab mazamna karkara mazamna kauye ashaddu kufran sun hi tsananin kafirci wa nifaqan da kuma munafici wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasuli kuma su sun kai cancanta rishin sanin abinda Allah ya sabkar a rishin sanin dokokin da Allah ya sabkar akan manzon shi wallahu alimun hakim Allah al'alimu ne masani bi aqwalikum dangance da maganganunku wa af'alikum da ayyukanku kenan wannan aya tana nuna mana mafi yawa ghali galibin mazamuna karkara sun yi tsananin kafirci kuma da munafici kuma sun sun kai cancanta su jahilci rishin sanin abin da dokokin da Allah ya sabkar akan manzan shi saboda mi sun yi nesa gami da ilimi suna yadda suke kokarin nesa ga birni kokarin da suke nesa ga ilimi da haka ma yana daga cikin hikima ma da Allah ta shi turo annabi manzo bai turo bai turo dan kauye ba duk a cikin annaba ba mi ba dan kauye wa ma arsalna rasulun illa illa illa nuhi ilaihi min ahli alqura ba mu aiko ba daga manzo face sai mun yi wahayi zuwa gare shi daga cikin ma'abuta birni alƙarya kenan ba ahlul badiya ba duk annabawa babu yan ƙauye duk annabawa yan birni ne saboda me yasa saboda su mutanen ƙauye akwai jafa'i gare su suna da jafa'i da ƙeƙashewar zuciya me ya kawo waɗannan ƙeƙashewar jafa'i yawan jafa'i yawaita jafa'in su da ƙeƙashewar zuciya saboda ba ilimi na nesa gare su sun zamna ƙauye ko da yace suna ƙauye da haka a ƙauye ba a karantarwa karantar addini ya yi karamci karantar da addini ya yi karamci ko da su alhaji da suke shiga ɗauka suna gani alhaji abubakar ya kuke ganin mutanen ƙauye irin wauta da jafa'i da ƙiƙashewar zuciya wata rana wani balaraban ƙauye ya zo wurin manzan allah tsira da amincin allah su ƙarata mutane sai ya ga daga cikin jikokin manzan allah wasu ya sayar sun tarbo manzan allah sai manzan allah ya tarbe su ya rungume su ya sumbace su sai wannan malarabin kai a yanzu wannan yana haka kuka yi ma yara anan ya ce ina da ɗa goma amma ban taɓa ɗaukar shi bari su mace shi sai manzo Allah ce to yaya zan yi idan Allah ya cire rahama a cikin zuciyarka yaya zan yi da kai idan Allah ya cire tausayi a cikin zuciyarka kaga su mutanen kai suna da karancin tausayi ba kowane da ke ɗaukar yaro ya sumbance shi ya jawo shi ga jikin shi wai yake mamaki manzo Allah ya ɗauki yaro ya rungume shi ya sumbance shi ya ce shi yaro goma gare shi amma bai taɓa ɗauka ɗaya daga cikinsu bai sumbace shi sai maza Allah ce to ya zan yi da mutumin da Allah ya cire tausayi da rahama a cikin zuciya shi ya zan yi da shi kaga babu tausayi suna da karamcin tausayi kuma suna da yawan jafa'i kun gane ko saboda mai ilimi ya yi nesa gare su ba a karantar da su to da haka nake kira zuwa ga malaman birni ya kamata a rinka shiga ƙauyuka mutanen ƙauye suna da bukatu a kan karantarwa da addini amma kuma wani lokaci su ba su da hujja tun da mene ne ba su da hujja so da dama duk sati sai sun zo mi kasuwa tun da duk sati sai sun zo kasuwa me zai hana su zo yadda suke zuwa duk sati kasuwa me zai hana su zo duk sati su su ɗauki ilimi su yi su koma kaga wannan ba su da hujja gaban Allah za ka zo ka nemi kuɗi a kasuwa amma ba ka iya zuwa a sati ka zo gaban malami ka ɗauki ilimi ya karantar da ka ba ka da hujja gaban Allah ba ka da wata hujja gaban Allah har za ka zo birni ka ɗauki ka yi kasuwanci ka nemi kuɗi amma ka kasa zuwa wajen malami su karantar da kai addini wata hujja gari ka ba ka da wata hujja tunda da har za ka zo birni hadisi ya tabbata kuma manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga ce man sakana albadiya jafa duk wanda ya zamana zaman ƙauye to zai jafa'i bi ma'ana duk wanda ya tasa tun da yare tashi ƙauye yake ba ruwar shi da zuwa birni to manzo Allah ce sai ya zama sai ya yi jafa'i sai ya zama mai jafa'i sai ce kuma wa man ittaba as-sayda ghafal duk wanda ya bi abun farauta duk in ya ga abun farauta ya bi in ya ga zomo ya bi in ya ga barewa ya bi in ya ga to sai ya zama ga falalle sai manzo Allah ce duk wanda ya shiga akan sultan sarki bi ma'ana ya zama malamin fada hutina za a fitine shi idan malami ya zama malamin fada malami suka ce mafi karamcin abin da zai a fitine shi shine ko da bai gai gaskiya ba za a gai gaskiya za a gai ƙarya za a gai ƙarya ya kimi ya ki inkari ya ki magana mafi karamcin za a fitina shi kenan tun da ga gaskiya ya ki gai kuma in an gai ƙarya ya kimi ya ki ankari ƙarya ce ya ki gayin gaskiya kenan idan malami ta kama sai ya zo fada to ya zama maslaha ta kai shi gyaran wani gyaran al'amari wani maslaha ta addini wani gyaran wata shari'a da ta ƴan uwan shi da musulmi da sauran amma in ya zama kai kullum malamin fada ne kullum malamin fada ne to sai ka ɓoye gaskiya sai an fitine ka akan ɓoye gaskiya ba za ka ga gaskiya kirkiri ka gagai wannan kenan to waɗannan abubuwan guda uku manzo Allah ce duk wanda an ka jarbe shi duk mutumin da aka jarbe shi zaman kauye tun da ya taso har an kai shi kauye yake to sai yayi jafa'i kuma duk wanda ko da yaushe shi da ya zama mai farauta ne in ya gazo mu bi in ya gabarewa bi to sai ya zama ga falalle wannan kenan to da haka galibin mutanen kauye sun yi tsananin kafirci da munafici saboda mi su suka yi cancantan jahiltan abinda Allah ya sab dokokin da Allah ya sauka manzon Allah saboda mi ba su da ilimi na addini sun jahilci al'amuran Allah kuma ba sa zuwa makaranta su karanci addini wannan kenan sannan Allah ce wa min al'arabi daga cikin mazauna karkara kenan mazaunan ƙauye man yadda khidu ma yunfiqu magarama akwai mai rikon abin da yake ciyarwa na zakka ko na ciyarwa ta tsadawai a matsayin kamar tara ce ake mishi a matsayin kamar wai wani haraji ne aka dora mishi sai ya biya zakka da yake bada gane yake ma kamar wani haraji ne kamar gane yake wata asara ce zai ya yi asara in ya bada shi ne magharaman kenan kuma wa ya tarabbasu bi kuma dawa'ir kuma suna jiran wata musiba ta shahe ku a dawa'ir shi ne musiba mummunan musiba ta shahe ku to galibin mazauna karkara haka suke sai Allah ce alaihim da'iratu sau'i gare su ne mummunan musiba take wallahu sami'un alim Allah asami'u ne mai ji bi aqwalikum ga maganganunku alim masani Allah ce wa min al-arab daga cikin mazauna karkara kenan ba gaba ɗakin su ba kenan man yu'minu billahi akwai wanda sun imani da Allah wal yawmil akhir kuma sun imani da ranar ƙarshe kuma wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatan inda Allah suna rubun abin da suke ciyarwa na dukiyar su in ma zakka in ma ciyarwa ta yau da gobe qurbatan inda Allah a matsayin ibada da take kusantar da su zuwa ga Allah kenan sun rike ta a matsayin ibadar da za ta kusantar da su zuwa ga Allah ala wa salawatu rasulukai da kuma addu'o'in manzon Allah da yake musu idan sun kawo zakka tunda idan sun an kawo zakka an kawo wajen shugaba manzon Allah to manzon Allah kusan ba cin zakka yake ba ko ahlul bait ba su ba su cin zakka sai sai ya musu addu'a duk wanda ya kawo zakashi sai manzon Allah ya mishi addu'a ita ka kuma malam suka ce addu'an manzo Allah idan manzo Allah maka addu'a za ta bi ka tabi ayyanka tabi jikokin har jikokin har jikokin sai ta sadu zuwa gare shi Allah Allah ce ku saurara innaha qurbatul lahum lalle wannan wannan ibada wata abu ce wanda suke take kusantar da su zuwa ga Allah Allah ce sayudkhiluhum sayudkhiluhum Allah fi rahmat da sanu Allah zai shigar da su a cikin rahamash inna Allah ghafurur rahim lalle Allah al-ghafur ne mai gafara ar-rahim mai jin kai wannan kenan kenan ban kamun mutai har yanzu dai ƙarin bayani ne zuwa ga mutanen ƙauye mutanen ƙauye da kuke zuwa kasuwa sati zuwa sati to wallahi wajibi ne ku zo ku karanci addini har in ya kama za ku zo cikin birni ku nemi kuɗi to wajibi ne ba wani uzuri za ku ga ma Allah gobe kiyama wajibi ne ku zo birni ku karanci addini ko da mutum ɗai za ku turo a matsayin ya zo ya yi karatu a birni a da ɗauki nauyin shi ya zo a matsayin shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara uku ya karantu idan ya karantu sai ya koma can ina ya koma garin kuma ya yi ta da'awa ya karantar da 'yan garin idan kuna ganin ba ku da dama gaba ɗaya to a samu wani ku ɗauki nauyin shi ya zo birni da abincin shi da wurin kwanan shi ya yi karatu wurin malamai idan ya karatu tsawon lokaci kuma ya koma wannan garin ya karantar da mutanen garin wannan wata hanya ce wadda take ta karantarwa a karantar da wanda ba su san addini ba a ƙauye a ƙauyuka tunda wallahi akwai wani ƙauyen in ka shiga sai ka yi kuka da hawaye in ka ga sallar wasu in ka ga addinin na wasu akwai a ƙauyewa wanda sun ɗauka fa wai idan mutum ya taru da iyalin shi bai wankan janaba wai sai wanda yi zina sai wanda su sun ɗauka wai sai ɗan mutum ya yi zina ne yake yi yake wankan janaba don mutum ya taru da iyalin sai ya wankan janaba su haka suka ɗauka da kudi wannan al'amari kaga akwai aiki gaban mujajir ba ƙarami ba wannan kenan sai Allah ce aya ta gaba
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد, وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم التي والسابقون الأولون wanda suka tsere na harko-harkon nan wanda suka rigya shiga musulunci na harko-harkon nan min almuhajirin daga cikin almuhajirun mutanen maka kenan wal ansar daga cikin mutanen madina kenan wanda suka taimaki almuhajirun kenan والذين تبعوهم بإحسان التي دون سكبير سدكيو تتاوى رضي الله عنهم ورضوا عنه الله يرد رسو سن يدد الله أعد الله لهم جنات تجري الله يمستان دم الجنة wadda ƙoramu ke gudana a ƙarshen ta mun ta bayani cewa ƙoramu na ruwa ƙoramu na zumuwa ƙoramu na madara ƙoramu na giya khalidina fiha abada za su dawama a ciki har abadan abada zalikal fawzul azim Allah ce wannan shine rabauta mai girma to su wane asabiqun al-awwalin ayyu muslimin wasu kace su ne wanda suka riski al-bai'atul ridwan sulhu da an kai na hudaybiya wanda wanda suka riski wannan sulhu to suna da cikin asabiqun al-awwalin sannan kuma idan mun dauki daidaiku wanda wanda wanda ya riga shiga musulunci daga cikin mazaki ne wa wa zai ga mu abubakar to daga cikin mata fa khadijatu bint khuwailid to daga cikin yara kankana fa ali bin abi talib wannan da yan sirra sun sani kenan ko yara kankani su yara kankana za su ga maka cikin khulasatun nurul yaqin kenan sannan kuma daga cikin bayuwa a a ku samu wannan wane ne zaid bin haritha ko zaid bin harisa daga cikin bayu to wannan su ne wanda ɗaiɗaiku ne daga nan dai wanda suke tare da shiga musulunci da sauran ahalu shajara kenan wannan wanda suka yi sulhu mai tarihi na hudaybiya wanda aka yi a hudaybiya daga nan sai ahalu badar wanda suka halarci yakin badar kamar da manzo Allah cewa la'alla Allah qad tala ahla ala ahli badar wa qala walu ma kuntum wa inni qad kafartu lakum kamar Allah ya leƙi zukatan wanda suka halarci yakin badar ya ce ko aikata abin da ga dama ni na gafarta mu kinan falalar badar kaɗai tana sa a gafarta mu zanuban in kai aikin zunubi sai a gafarta mu wannan kenan to wallazi na taba uhun da wanda suka biyo su ba tun daga mi tabi'ai da tabi'i tabi'in har zuwa yau yanzu har zuwa gare mu har zuwa wanda za su zo gaba shine wallazi na taba uhun bi ihsanin kenan wanda suka biyo su da kyautatawa kenan in an ce wanda suka biyo su habai da kyautatawa irin abin da suka yi su suka aikata a gidance a mu'amalance kenan abin da sahabai suka kudurce na aƙida na tauhidi shi suka kudurce abin da sahabai suka kudurce na mu'amala shi kai idan ka saba musu a cikin aƙida ko mu'amala ka tabbatar da baka biyo su da kyautatawa ba kenan duk wanda ya biyo su habai da zagi ya tabbatar da wannan ba a cewa ya biyo su da kyautatawa kamar shi'a an rawa fida kun gane ku shi'a shi'a itina a shari'a kiri masu aƙidar zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ba a cewa sun biyo sahabbai da kyautatawa sai dai a ce sun biyo sahabbai da mi da munana Allah ce wallazina ja'u min ba'dihim wallazina ja'u min بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Allah ce wallazina ja'u min ba'dihim wanda suka zo bayan su susuwa sahabbai kenan tun daga tabi'ai tabi'ai tabi'ai na hayar zuwa yau wanda za su zo nan gaba ya kuluna suna cewa rabbana ghfir lana ya ubangiji ka gafarta mana wal ikhwanana alladhina sabaquna bil iman da ƴan uwanmu da suka rigaye mu da imani wala taj'al fi qulubina kaka sanya a cikin zukatanmu ghillan wani kulli ko wani kyashi mu ji muna kyashin ƴan uwanmu mu mu ji muna hasada ƴan uwanmu mu muna ya Allah kaka sa mana haka wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu kaka sanya mana kyashi da hasada mu ji muna kyashin ƴan uwanmu mu ne muna jin haushin su rabbana ya ubangijinmu innaka ra'ufur rahim kai Allah ar-ra'ufu ne mai tausayi mai jin kai ya Allah subhanahu ta'ala to kaga su dai shi a sun bi sahabbai da mu muna yawa khiyaru khalqillahi kenan wanda su ne zababbu su Abubakar su Umar su Usman su Ali da sauransu yana daga cikin waɗanda ƴan shi'a ke aibantawa suke zagi la'antattun tsinannu ya wanda Allah ya ci yare da shi ka zo kana zagin shi Allah ya ta yarda shi kai ina wani hujja da ta nuna an yarda da kai amma qur'ani mu a cikin qur'ani ya nuna mana cewa Allah ya yarda sahabbai wanda Allah ya yarda da shi baka da abin zagi sai shi a wata hujja da wani dalili kake zagin wanda Allah ya yarda shi wanda tun anan duniya Allah ya ce musu ai aljanna ne da wata hujja me yasa kake zagin su me suka ma me suka tsare maka menene hujjarka in ba taɓewa ba da asara ka zo kana zagin wanda Allah ya yarda shi manzo Allah ya yarda shi tun a nan duniya an ce ɗan aljanna ne ka zo ba ka da abin zagi sai su kuma kana zagi mata a gidan manzo Allah matar da manzo Allah ya hisu kana kana aibanta ta ita ce Aisha kuma haka ce kai musulmi a ina don haka shi'a kafare ne waɗanda suke da aƙidar zagin sahabban manzo Allah wannan kenan kina tunda Allah ce wanda suka biyo da wanda suka biyo su kyautatawa sai ka biyo su da kyautatawa sai ka yi irin abin da suka yi sai ka bi aqidar su fa in amanu bi mithli ma amantum bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullahu wa huwa as-sami'ul 'alim صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون الله ce fa in amanu idan kun imani bi misli ma amantum bihi da irin abin da sahabbai suka yi imani da shi Allah ce fa kadai ta dau hakika kun shirya wa in tawallau idan ka kuka juya baya kuka bujire ma abin da sahabbai suka kai akai a irin sahabbai suke akanta kuka juya baya to fa inna ma hum fi shiqaq kuna cikin sabani akan gaskiya ba sai ka fika hum Allah da sannan Allah zai isa maka da su ka gani ko kenan duk wanda ya saba masahabai a cikin aqida ko mu'amala a tauhidanci a tauhidi ko aqida ya tabbatar da ya bi hanya ta bata ko wane ne shi ko dan gidan su wane ne shi ibn kasir ya kawo wata wata magana ana yace fa inna ta'ifatul makhzula lalle wani bangare daga cikin yan shi'a wannan kaskantattu ya ce minar rafida daga cikin rafida yu'aduna afdalus sahaba suna kiyayya suna kin mafifitan sahabbai yace yace yu'aduna afdalus sahabat wa yabghudun wa yabghudu wa yabgh wa yabghudunhum suna kin su kuma kuma suna zagin su yace iyadan billahi min zalika muna neman tsaron Allah daga masu wannan aqida masu aƙida ta zagin sahabban manzo Allah yace wannan yana nuni akan cewa hankulan su karkace suke ba su da hankalin kwarai kenan wannan yana nuna cewa lalle hankulan wanda suke zagin sahabban manzo Allah ba daidai suke ba ai ma'kusa wa qulubuhum mankusa kuma hankalin su zukatan su karkace suke kife suke sai ce kuma fa'ayyana haula a minar imani ina imani ina waɗannan ina imani ga wannan ai ba su ba imani wani suke sakin zama manzala ina imani ina ba su da imani ya ce yace fa aina haula min al-iman ina imani ga wannan idh yasubbuna man radiyallahu anhu a lokacin da suke zagi wanda Allah ya rada su ya kana zagi wanda Allah ya rada shi kuma kace kana da imani babu imani tattare da kai sai ce wa amma ahlus sunna amma kaga su ahlus sunna wani jama'a lalle su suna yarda da dukkan wanda Allah ya yi ya yarda da shi kun gane ko kuma suna zagin dukkan wanda Allah da manzo Allah ya yi ya zaga wannan kenan kuma suna jibanta duk wanda Allah da manzo Allah ya yi ya jibinta lamarin shi kuma suna kin duk wanda Allah da manzo Allah suka yi suka ki wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa wannan kenan ya ce su wahun muttaba'una su suna bi ne ba sa kirkira su ahalar suna bi suke ba kirkira ba sannan kuma suna koyi kuma ba sa kirkirarwa su koyi suke da manzan Allah tsira da amincin Allah su karatu da shi ba kirkira ba sai ce wa haƙula'i hum hizbullahi al-muflihun waɗanda su ne ƙungiyar Allah masu ne masu rabota duniya lahira kenan wa ibadihil mu'minin kuma da mayon shi mummune na su ne masu aqida ta kware ba aqidan masu aqida zagin sahabban manzon Allah ba sai da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi Allah karba mu da irin wannan aqida duk aqida da zaka zo ka zagi sahabban manzon Allah wanda wannan sahabban in ba da su ba addini zai kawo mana wannan qur'ani da ke hannun wallahi in ba da shi ba bai zuwa in ba da sahabbai bai zuwa gare mu bai zai zo ba gare mu su suka yi aiki tukuru suka jajirce har qur'ani ya zo mana ka zo kai baka da abin zagi sai su kai wane ne wannan kenan sai Allah ce Allah ya da su sun yarda Allah Allah ya da su kuma Allah ya musu tada nan aljanna wadda koramu ke gudana karkashin ta za su dawo har abadan abada sai Allah ce zalikal fawzul azim wannan shine rabota kuma mai girma kun gane ko sai Allah ce da haka Allah ce zalikal fawzul azim wannan ita ce rabota mai girma Allah ya baka ni aljanna da liyafa gidan aljanna ba duniya ba da abin da ke cikin duniya Allah ya baka aljanna da liyafa da ke gidan aljanna zalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabota mai girma Allah ka ba mu rabota mai girma Allah ka ba mu aljanna domin rahamak abinda makaranta Allah ka ba mu lada abinda muka yi kusurai Allah ga fita mana Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh